بسم الله الرحمن الرحيم إن لدينا أنكالا وزهيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما da ubangiji tabaraka ta'ala ya ce wazarni wal mukazzibina نعم ya ya rasulullah ka bar ni da makaryata wanda suka karyata shin kiyama suka karyata addinin Allah suka karyata ubangijin kansa suka karyata annabinsa to wannan ka bar ni da su don sun ga aina ba su ni'ima ne to jinkiri nake musu kaɗan wa mahilhun qalila to su sani inna ladaina ankalan inna ankalan madabaibai abin ɗauri a ɓuyudan abubuwan ɗauri su ƙaran masu nauyi ladaina suna wajenmu ina da azaba iri-iri waje himan akwai wuta naran wuta muhurikatan mai ƙonawa to su san da wannan idan mutum ya mutu bai bi Allah ba bai yi imani da Allah ba to in ya je ya shiga waɗannan azabobin ba mai fidda shi waɗa aban zangu satin suna da abin shi amma abin shi ba mai kyau ba ne za mu satin maboshin makara idan mutum ya shi shi sai sai ya makare shi ba zai wuce lafiya ba yanzu su bihi fil halqi mutum yana makarwa da shi a cikin makogoronsa wannan abincin shine ake ce masa wa huwa zaqumu shine zaqum ayu dari'u ko kuma dari'u ayu gislinu duk sunansa ne Allah ya faɗe shi a cikin Qur'ani duka ah, duk eh, eh, wala da'amun illa min gislinin wa an faɗi kuma eh, laysa lahum da'amun illa min dari'in wa akwai zaƙun kuma duka dai mana abinci ne da mara kyau na jan wuta aw shawkun minan nari wasu ko suka sha wato ƙayashe a cikin wuta la yakhruju wa la yanzilu shi abincin idan aka ci shi ba zai fito waje ba mutum ya tofar da shi ya huta kuma ba zai sauka ya shiga cikin ciki lafiya ba a sai dai ya- ya tsaya ya makale a makogoro ya yi ta cutarwa wa azaban akwai azaba aliman mai yir- mai raɗaɗi mulaman abin yi wa raɗaɗi ziyaratun alama zukira wannan ƙari ne akan abin da aka faɗa ma'ana dai mutum ya ji tsoron ubangijinsa ubangijin sannan shi ya kawo shi ya shi a bi shi idan aka ƙi bin sa to duk azabar da mu- a- Allah ya yi wa mutum to mutum shi ya jawa kansa yaushe za a yi azabar yau matarjihul ardu يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوشي ذا يذابر يوم ترجف الأرض رند قصا ذات روروا تزلزل ذات روروا معنى ذات تاشد إن تكي ذا شنجاتا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار والجبال duwatsu za su raurawa su ma za su gusa daga inda suke su ma wa yasalunaka anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfan fa yadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta duwatsun nan gaba ɗaya za a nike su a mai da su gari su zama ka- kamar yadda ƙasa take haka su ba za su zama wa kanatil jibalu a lokacin duwatsu sun koma kasiban sun zama rairayi ramlan sun zama yashi muitamiyan tararre ah, ba ba inda zaka samu dutse komin kankantan dutse gaba ɗaya an narka komai mahilan kuma mai ba da tso- ma- ma- mana ya zama kai- kai- eh, rairayi rairayi ma- mai laushi mahilan mai laushi sa'ilan mai laushi ne ba da ijtima'ihi bayan da ya tattaru to ya shi ne za a gani ya shimfiɗu ya zama shimfiɗa gaba ɗaya duwatsu an nar- an narka su ƙasa gaba ɗayanta an canja komai saboda za a yi tashin kiyama haka za yau mul kiyama ta kara tashin kiyama tasilul jibalu za ka ga duwatsu suna narkewa suna tafiya Mm.
wa ba da galilin min shiddatil hauli tasirul jibalu kasiban mahila Mm.
bayan kaɗan idan tsaron tashin kiyama ya tashi to za ka ga duwatsu sun dawo kamar rairayi mai laushi irin rairayin da in ka ɗaga shi ma in kashe za ka shaƙa shi ma za ka ga yana- yana- yana shaƙuwa Mm.
M- sa'ilan mai mai laushi mai gudu Mm.
wa ba da zalika haba an masu mumbassan kuma yakan duwatsun za su iya dawowa in sun dawo rairayi ma rairayi ma sai ya dawo kamar yadda ka san wa auduga Mm.
mai lau- mara mara nauyi ba nauyi ko kadan Mm.
mumbassan za ka gansu duk gaba ɗaya su an warwaza su an gama komai Mm.
muntashiran za ka gansu a watse Mm.
Mm, inna arsalna Mm. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسي فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا إنا أرسلنا إليكم يا آل مكة يا كمتان مكة الله يشنا أيكمكم رسولا ببا منزو هو محمد صلى الله عليه وسلم manzo Allah aka aiko a Makka shahidan alaikum wanda shine zai muku shaidan ayyukan da kuka aikata a ranar tashin kiyama yawmal qiyamah ranar tashin kiyama annabi zai zo ya shaida akan muta akan a- mutanensa da aka aiko zuwa gare shi a- aka aiko shi zuwa gare su yawmal qiyamati liwa yazuru ankum min al-isyani idan kuka yi saba wa Allah ma zai shaida ya dalilu ala amali ummatihi kullu laylati ithnaini wa kullu laylati al-khamisi ويستغفر للأمة إلا إذا وقع بين آخرين بين أخوين نزاع وخلاف آه، را- daren litinin da kuma daren alhamis almanzara salama ana bijiran masa da ayyukan al'ummarsa gaba daya zai ga kowa abin da yake aikatawa zai nema wa al'umma gafara sai dai mutanen da suke da saɓani tsakaninsu ko suke jayayya ko ba sa shiri to su ak- a- akhiru haula'i akhiru haula'i hatta yasliha sai a ce a jinkirta musu sai sun yi sulhu hadisin Abu Huraira wanda Muslim ya ya rawaito yake cewa manzal Abu Huraira na cewa manzal Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuftahu abwabul jannati yawmal isnaini wa yawmal khamisi فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء آه، فيقال انظروا وانظروا هذين حتى يسألها انظروا هذين حتى يسألها انظروا هذين حتى يسأله آه، رانا أشي ذا أبو دقوفو في الجنة رانا اللي تنين رانا الهميس za a kafa- gafarta wa dukkan bawan da bai hada wa Allah wani abu ba mana duk bawa musulmi Allah zai gafarta masa sai dai mutumin da yake da gaba tsakaninsa da ɗan uwansa ba sa jituwa ba sa shiri to su waɗannan sai a ce a waɗannan a saurara musu sai yanda suka yi sulhu a saurara musu sai sun yi sulhu a saurara musu sai sun yi sulhu ma'ana in ba su shirya ba to to babu wannan magana gafarar da saboda haka gaba tsakanin musulmi da musulmi haramun ne Eh, kuma ba- um, abinda take jawowa ba mai kyau ba ne to shi ne to sai a ce a a jinkirta musu sai sai sun yi sulhu Allah ya ce na aiko muku da manzo kama arsalna ila fir'auna rasulan kama yadda na aiko wani manzo rasulan manzo huwa Musa annabi Musa kenan ila fir'auna zuwa ga fir'auna shi fir'auna an aiko masa da annabin Allah annabi Musa fa asa fir'aunur rasula fir'aunu wannan fir'aunan da aka aikawa a annabi ya je masa wa'azi ya- ya gaya masa musulunci da Allah sai ya saba wa ar rasula manzon da aka aika zuwa gare shi Musa annabi Musa din sai ya saba wa annabi Musa ya ƙi bin annabi Musa da haka kuma har ya halaka Mm.
Allah ya ce fa akhaznahu Mm.
sai ya kama fir'auna akhazan kamu wabilan mai tsanani Mm.
shadidan mai tsanani mai tsanani Mm.
ahalakahu Allah Allah ya halakar da fir'auna fil qulzumi a cikin kumfaffaki na, na kogi Mm.
a cikin kogi a- aka dulmayar da shi aka kawo aka a- aka sa masa tabo a cikin baki aka cika bai faɗi bai samu ya faɗi kalmar shahadan ma Mm.
da haka ya ƙare Mm.
kuma Allah ya ce a fito da- a fito da jikinsa a ka a bar jikinsa ya zauna a duniya shi har yau ba shi da kabari Mm.
yana nan yana ajiye a misra Mm.
eh, shi ba za ba za a binne shi ba a wannan mutuwar tasa wannan gangar jiki- jikin nasa ta zama ishara ga dukkan kafiri ya ga ƙarshen kafirai Mm.
eh, in zalunci ne fir'auna ya fi kowa Mm.
in kafirci ne ma haka to saboda haka tunda haka ne to bari a bar gawarsa duk kafiri in ya je ya ga gawar ya sani to ba in shi ma bai daina ba haka zai zama Mm.
yawwa in a haka in in kuma azzalumi ne shi ma ya gane fa ga ƙarshen azzalumai Mm.
Allah ya kiyaye Amin.
fa kaifa tattaquna فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا مم.
السماء منفطر به مم.
كان وعده مفعولا مم.
فكيف تتقون يا ذاك كيا يا عذابر الله إن كفرتم إن ديكم كافر شيوا الله في الدنيا الدنيا مم.
to ya za ku samu tsaro yauman a wancan ranar da ake faɗa مم.
wannan ranar fa duk wanda ya mutu da kafirci مم.
to maganar samun tsa- eh, tsaro ya wuce- ya wuce shi مم.
maganar samun tsira kuma ya wuce shi مم.
yawman rana shi bi ayi hizin ta tahassanuna مم.
wace katanga za ku je ku rabu inda ba inda mutum zai je ya rabu ya ce shi ya tsira ba a gabatar da shi gaban tashin kiyama ba مم.
in kafartum in dai kun yi kafirci idza jaa yawmun idan wannan ranar ta zo yaj'alul wildana shiban wannan ranar saboda tsananinta yara sai su tashi da furfura مم.
Al- waladu sangiru yaro karami ya shibu yawmal qiyamati zai tashi da furfura ranar tashin kiyama min shiddatil hauli saboda tsananin tsoro da yake ciki wannan ranar مم.
eh, o- yara da suke ganin su ba su ma kai balaga ba su ma kai a ɗora musu nauyi ba Mm.
amma in suka suka ga tsorace tsorace wannan ranar Mm.
kowane yaro sai yayi furfura الله
Eh, nuwasil al arfala tajidu fiha shayba مم.
Eh, wan- wannan rana za za ka ga yara ma'ana furfura ne a jikinsu مم.
as-sama'u munfatirun ga sama kuma ta keshe مم.
za ta infiɗarin ta kekkeshe in shiƙaƙin ta yayyage bihi saboda tsananin wannan ranar مم.
bizalikal yaumi saboda wannan rana lishiddati saboda tsananin wannan ranar مم.
to kuma dole sai an yi ta مم.
inda Allah ya riga ya ce za a yi sai an yi مم.
kana wa'aduhu alƙawarin Allah Mm.
ya kasance zalikal yawm- yauma wannan wannan ranar مم.
ita ce dama alƙawarin Allah مم.
ita kuma ta kasance maf'ulan abar aikatawa ce dole sai an yi مم.
kuwa ka'inun ranar za ta kasance la mahalata babu kwakwanto dole sai an yi tashin kiyama Mm.
kuma dole kowa sai ya tashi kuma Mm.
dole sai kowa sai ya ga ayyukansa kuma dole kowa sai ya samu sakamakon da ya dace da shi مم.
inna hazihi tasbih إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا inna hazihi tazkira مم.
faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila مم.
inna hazihi wa'annan karatu da ake yi tazkiratun wa'azi ne مم.
هذه السورة وأن سورة مم.
أو هذه الآيات كو إن آيوي إذا كن وأذين للخلق جهلتا أن كاو آيوين قرآن سود أيوة دنيا وأذي mutum ya wazantu ya san abin da zai amfane shi مم.
ya sani rayuwar duniya komin daɗewan ɗan adam zai batta مم.
Eh, kuma in bai bari ba ma wasu damuwowi na ƙarshen rayuwa sun ishe shi Mm.
har ya dawo ma yana gurin da ma ya tafi din مم.
to saboda haka tun da dai dole sai an bar duniya مم.
kuma dole sai an je shan مم.
kuma wannan ranar dole sai an yi ta مم.
faman sha'a ittakhadha sabilan ila rabbi مم.
wanda ya ga dama ya riki hanya mai kyau wanda za ta sada shi zuwa ga ubangiji sa lafiya dariqan bil imani ya riki hanyar imani wa da'ati da biyayya Mm.
mutum yayi imani ya bi Allah saboda ya samu tsira Mm.
lamma nazala yayin da wannan aya ta sauka wannan qumil layla illa qalilan dinnan Mm.
nazalar taksisu ba da zalika to daga baya kuma sai aka saukar da aya mai zuwa dinnan saboda a keɓance waccan Mm.
saboda aya tana keɓance aya kamar yadda wasu ayoyin sukan naskanci wasu ayoyi haka kuma wasu ayoyi suna bayani wa wasu ayoyi wasu kuma suna keɓe wasu ayoyi Mm.
to shine sai aka saukar da inna rabbaka Mm. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فذروا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله واقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله أكبر inna allaha na inna rabbaka ubangijinka ya alamu ya sani annaka ya rasulullahi kai din nan taqumu adna kana ta- tsayawa kana tashi adna min sulusai laili abinda bai kai sulusi biyu na dare ba wa nisfahu ko wa nisfihi da kuma rabin kana tsayewa mana wani lokaci za ka tsaya abin da ya kai sulusi ko abin da bai kai sulusi ba kuma kana tsayawa da dare rabin rabin dare wani lokaci wa sulusi ko kuma ka tsaya sulusin dare mana kashi ɗaya bisa uku alima Allahu qiyamal Mustafa sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya san tsayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama fi aksari layalihi a cikin mafi, mafi yawan dararen annabi taratan nisfal laili wani lokaci rabin dare annabi yake tsayawa wa taratan sulusan laili wani lokaci kuma sulusin dare ma'ana daren a kasa shi kashi uku kashi ɗaya gaba ɗaya manzala sallama yana tsaye yana ibada wa ta'ifatun ba ma annabi shi kare ba hadda jama'a ma min allazina ma'aka wanda suke tare da kai su ma suna nan suna tsaye- tsayuwar dare ashabuhu sabban manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam kanu yusalluna al-laila suna sallah da daddare dukkan suna sallah da daddare a shi har ma sai na ah, Abubakar in yana sallah ko da daddare ne ba wanda zai ji abin da yake fada a hankali yake sallarsa a har ya gama ba wanda zai ji shi kuma sai na Umar da ƙarfi yake yi shine har ma aka zo aka tambayi manzo Allah sallama shi Abubakar baya yana- baya magana sa ba a ji idan yana tsayuwar dare ba za a ji abin da yake faɗa ba sai na umar kuma da ƙarfi yake yi aka ce to kai sai na bakar me yasa kai kake yi kaɗan kaɗan ya ce unaji man asma- a- a- a- asma'u man unaji Mm.
eh, ko usmi'u man unaji Mm.
ina jiyar da wanda nake ganawa da shi ba da Allah nake ganawa ba Mm.
duk shiruɗi na Allah ya sani ai Mm.
saboda haka ba sai na bayyana wani ya ji ba Mm.
aka ce to kai kuma Umar, me yasa kake dagawa da ƙarfi yace ina yi ne saboda in ta da mai bacci ya tashi shi ma yayi Mm.
In- in- in tsorata shaidan ya gudu Mm.
yawwa sannan rafkanan ne kuma in ce masa shi ma tashi to shi yasa nake yi Mm.
to sai aka ce sai Allah ya saukar da a waccan ayar wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha Mm.
wabtangi bayna zalika sabila eh kai kai sallar ka daidai daidai kar ka tada wani ka tada- da- ka tayar masa da dole sai ya tashi ko yana so ko baya so Mm.
sannan kuma eh, in ka kai a hankali yadda na kusa da kai kuma zai ji Mm.
Eh, wada yafatu min allazina ma'aka wallahu yuqaddiru al-laila ubangiji shi ya iyakance dare wannan hara shi ubangiji shi ya iyakance rana ya yi musu iyaka dare yana da iyaka ko ka yi aiki a ciki ko baka yi ba in iyakarsa ya ƙare zai tafi Mm.
rana tana da iyaka ko akwai abin da ka samu a ranar ko babu in dai lokacin ƙarewar ta yi za ta tafi alima ubangiji ya sani an annahu yadda lamari yake lan tuhsuhu ba za ku iya iyakance dare ba lan taqumul layla kullahu ba za ku iya tsayawa a dare gaba ɗayansa mutum daga farkon dare har ƙarshen dare yana tsaye yana ibada kawai akwai gajiya a tun da yayi zirga zirga da rana walakin yasulu qiyamul layli bi qiyami badihi Mm.
in ka tsaya a dare ko da kaɗan ne ko ko da nafila raka biyu kai da dare Mm.
ka kwanta ka raya darenka Mm.
eh shine kai qiyamul layli Mm.
bi qiyami ba'dihi in ka tsaya gorgo- wani abu a cikin daren Mm.
wa qiyami jami'ihi ko kuma ka tsaya duka daren kowa da yanda yake iyawa Mm.
to wa wa qiyamu jami'ihi rubbama yashqu alaikum Mm.
tsayuwan daren gaba daya ba mamaki ya zama ya- yana wahalarwa Mm.
wani ba zai iya tsayawa da daddare saboda bacci yana damunsa Mm.
to yayi dai wani abu abin da zai yi na ibada in ya samu abin da yayi na ibada to sauran daren an bashi dama yayi ta kwanciyarsa Mm.
yayi baccin sa Mm.
inna lin nafsi alayka haqqan Mm.
shi ranka yana da haƙƙi a kanka kar ka dinga wahal da ranka shi kai gaba ɗaya ma ka ɗauke bacci ba za ka yi ba sai ka shutu Mm.
eh to kaga ka shutar da ranka Mm.
to ba a so Mm.
wali ahlika alayka haqqan in kana da iyali suna da haƙƙi a kanka su ma dole ka je ka ya zama kana tare kana biya mu- ah, kana ba su haƙƙin su Mm.
to duka dai Allah ya yi saboda mutane a samu adalci Mm.
fataba alaikum ce sa ubangiji sai sai ya tu- ya karbi tuban ku Mm.
raja bikum ila takfifi ya dawo muku ya sawwake muku ya ce komi ko yaya yake in dai ka tsaya da daddare to ya wadatar maka Mm.
faqra'u ma tayassara min alqur'ani in za ka yi sallah to ka karanta wani abu na ƙur'ani eh ka karanta dai abin da ya sawwaga min alqur'ani na qur'ani fi salati a cikin sallah bi an tusallu ma tayassara ku yi sallan abin da ya sawwaga walau raqataini ko da raka'a biyu to anan ne mutane masu masu masabobi masabar imamu shafi'i idan kai sallah kowace irin sallah in dai baka yi fatiha ba to baka da sallah duk raka'a da ba ba ta da fatiha babu ita Mm.
ba ta da amfani Eh, in dai kai sallolinka ko na farilla ko na nafila in dai sunan abin sallah to dole a samu fatiha saboda hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la salata liman yaqra bi fatihatil kitabi Mm.
ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to Mm.
shi imamu shafi'i shi sai ya dauka ko sallar farilla ko sallar nafila to idan idan baka karanta fatiha ba to wannan sallar babu ita Ah, imam abu hanifa shi kuma shi a shi kuma wannan aya ya dogara fakara umma ta yassara min alqur'ani yace wani ai fatiha bata yi masa sauki ba Mm.
Allah ya ce abin da ya maka sauki ka karanta Mm.
saboda haka sai in ka tsaya ka karanta wasu ayoyi ko wata aya a qur'ani shikenan ko baka yi fatihan ba sallar ka tayi Mm.
ai ma- a abu hanifa kenan Mm.
imam malik shi kuma sai ya ce to tunda haka ne idza amkana aljam'u baina dalilaini jumi'a Mm.
idan zai yi a hada a hada tsakanin hujjoji guda biyu Mm.
sai a hada Mm.
shi kuma sai ya ce to sallaka dai koyaya ta samu fatiha Mm.
ko da ba dukanta ba eh ko da raka ɗaya ce dai ya samu dai akwai inda aka yi fatiha Mm.
eh shine da yake masawar malikiya tana da fadi a cikin almajiransa ko wanda suka ce duk raka da ba ta da fadi- fatiha babu ita Mm.
yawa in kamar musamman shi yasa zaka gani a cikin littattafan da muke karantawa su ahalari su ashmawi su risala din nan to zaka ga za a ce maka in ka bar fatiha in idan kuskure kai in ka bar fatiha to wannan raka sai ka zare ta ma sai ka shirye ta to amma cikin kaulin imam malik ya ce a'a a dai samu fatihar a cikin sallah eh, wasu a cikin mm, almajiran imam malik din sun ce mafi yawan sallah mana a cikin raka hudu to raka uku a samu fatiha wasu kuma suka sha a samu rabi ma'ana raka biyu dai su samu fatiha wani kuma wasu kamar da imam malik din ya faɗa suka ce a a dai samu fatiyar ko da raka ɗaya ce in dai aka samu fatiha raka ɗaya da sallar ka tayi sauran raka ko ba a yi musu fatiha ba amma wannan saɓani saɓanin malamai ne yawwa yadda abinda mutum ya karanta da ya aiki da shi Eh, fa'amal bima ta'malu fa- fa'amal bima ta'lamu fa wal maqsidu yawwa kai aiki da abinda ka sani shine manufa ba ka tafi ka shiga jayayyar malamai ba in ka shiga jayayyar malamai ka ce to ai naji malam wane ya ce kaza to idan kai aiki da wancan in ka je wani wajen kuma akwai inda can ma suka yi sabani can ma ka san shi ne shi yasa shehu usmanu ya wallafa wani littafi yake ce masa majmu arba'i kutubin al-mufida a ciki yake cewa ya ce to sabane sabanin malamai da ake faɗa cewa wani ya ce abu kaza in nan farilla ne wani ya ce a sunna ne wani ya ce a mustahabbi ne ya ce to sharaɗin ka ka yi aiki da kowane ƙauli ya zama ka san wannan ɗin ka zan wancan Eh, amma in ka karanta ƙauli ɗaya shi ka iya ka karanta ahalarinka an ce maka dukkan dukkan raka'o'inka sai ka yi fatiha to ka yi fatiha in ka ce ba za ka yi fatiha ba in aka tambaye ka to ba za ka fidda kanka ba saboda waɗancan ɗin baka san abin da suka faɗa ba to shine Ah, qiyamul layli ah, mi- wala rakataini qiyamul layli minhum man yaqumu al-layla ah, tsayuwar dare akwai wanda yake tsayawa daren gaba ɗaya ya kare shi kamar ah, Ahmad Ahmad bin Hanbal shi raka ɗari uku yake a dare kullum raka ɗari uku sai ya yi su kullum Eh, shine shine tsayuwar darensa kullum sai ya yi yawa imamu shafi'i shi kuma a shekara arba'in ya yi kullum alwalan isha din sai yake sallah asuba da ita to imam abu hanifa shi kuma sai da ya shekara arba'in din bai taɓa yin bacci ba dare da rana to saboda haka ba banza suka zama ba yawa in mutum yana so ya ce shi ma daidai yake da imam malik to shi ma ya yi haka yawa ko imam abu ahmad ibn hanbal in ya ce a masaba ba sai an bi masaba ba bari ne zan bi hadisi to in zaka bi hadisi ka zama kamar waɗannan nafila raka nawa kake yi da daddare ɗari nawa kullum kana nafila ɗari ko ɗari uku ko ɗari kaza kuma baka bacci da da alwala isha ɗinka kake yin asuba to sai ka kai haka su ɗin kaiwa suka yi aiki sun bi Allah ne har suka zamu Allah ya ba su iko suka zama mujtahidai eh Imam Suyudi an masa tambayoyi ɗari a jere ya ba da amsar su aka sake yo wasu tambayoyi ɗari wancan an yi su ne haka a zube sai aka sake masa wasu tambayoyi guda ɗari su kuma a cikin waƙa to kafin ya fara amsa su ya ce na'am wa inni bi asri bihamdillahi mujtahidul asri al-akhir ala ragmi shayadini aqulu zalika tahdisan li ni'matihi la aksuru al-faqra aw sun'a al-mara'ini yace alhamdulillah an min tambayoyi guda ɗari dukkan suna ba da amsa ba malamin da yace ba haka bane yanzu ko an sake rubuta wasu takar- tam- am- eh, tambayoyi guda ɗari su ma a cikin waƙa su ma zan amsa su to ku sani ni din nan na kai matsayin ijtihadi eh ma'anar ijtihadi kai da kanka zaka fidda hukunci ba sai ka dogara da wani ba eh zaka fidda hadisi eh, hukunci tsakanin aya da hadisi kuma hukunci ya fita ko ba malamin da zai ce maka a'a da sai mutum ya kai irin wannan matsayi to irinsa ne ake su ne ake ce musu dole sai an bi su su ne al'ulama warasatul anbiya din su ne da ake cewa malamai magada annabawa to a akwai abin da suka gada ne eh, sun gaji abin da ake gadon eh, wani za ka samu duk abin da wani sahabi ya faɗa ya san shi ya haddace duk abin da manzo sallama ya faɗa ya haddace kamar imam malik kafin ya fara motsi a cikin maganan ilimi har a neme shi ya zo ya bada amsa akan wani abu a lokacin ma akwai hadisai sama da miliyan guda a kansa ya haddace su da ka to mutumin da ya haddace hadisi ko surutu mutane ka haddace miliyan ai a baka matsayi sosai
Mm. tatsuniya dai ka samu tatsuniya miliyan guda ka haddace ba mamaki sai an je jami'a an karrama ka wannan ya haddace tatsuniya kaza balle ha- balle ah, hadisi Mm.
hadisi manzo da sallama da salsala wane ya bani na karba ga wane shi kuma ya karba ga wane wane kuma ya karba ga wane har annabi ka haddace wannan wani haka wani haka wani haka har ka haddace hadisi miliyan guda ai dole a saurara maka a addini sosai eh to shi yasa Imam Malik yana da kujeru guda biyu Mm.
wannan kujera ta bada amsa ne fatawa ce idan aka kawo tambayoyi to anan yake zama ya bada amsa wannan kujera kuma ta bada hadisi ne Mm.
idan ka zo ka same shi a, aka ce masa yayi bako sai shi aje a tambayi bakon tambaya ya zo yi ko hadisi ya zo karba idan aka ce tambaya ya zo yi sai Imam Malik ya fito sai ya zo ya zauna kan wannan kujerar ta ba da tambayoyi sai ya ba shi amsa idan aka ce mutum a hadisi ya zo karba saboda girmama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Imam Malik yake yi ko a lokaci ya fito daga wanka sai ya ce to wannan wanka nawa ne bari in yi wa hadisi kuma wankansa sai ya sake komawa ya je ya wani wankan shi ko na bada hadisi ne Mm.
ya yi wanka ya yi alwala ya fito ya fesa turare ya yi rawani ya zo ya zauna kan kujerar hadisi Mm.
sannan ya bada hadisi Allah.
Eh, ba banza suka zama ba Mm.
Eh, imam maliki yadda madina take da ranar nan har ya ƙara rayuwarsa bai taɓa taka cikin garin madina da takalmi ba Allah.
saboda mai saboda annabi yana kwanci a wajen rashin ladabi ne ya sa takalminsa ya taka Mm.
ya kai ne Mm.
to shi yasa suka zama yasa kullum in za a yi magana dole a kawo magana su sosai
to shine akwai wanda yake tsayawa dare gaba ɗayansa Mm.
minhum man yaqumu nisfal layli akwai wanda yake tsayawa rabin dare minhum man yaqumu thuluthal layli akwai wanda yake tsayawa kashi ɗaya bisa uku na dare walakin ah, yasdugu hatta biraqataini qabla shaf'i wal witri Mm.
ai tsayuwar dare yana gaskata ko da raka'a biyu ka samu kafin shafa'i da witiri kai sallah raka'a biyu sai kai shafa'i ka da witirin ka kaga ka samu raka'a biyar a dare Sosai.
shikenan ka raya daren ka Mm.
wa yasduqu bil julusi qabla tulu'i al fajr tantaziru salata subhi haka kuma mutum bai samu yayi ko da raka'a ɗaya ba amma daga yi yawa kafin a yi sallah su ba sai ya tashi sai ya je ya zauna masallaci yana jira a yi sallah a- asuba da shi shi kenan shi ma ya tsaya darensa Mm.
eh, shi ma ya samu tsayuwar daren Mm.
tunda dai ya, ya saurari sallah asuba har an yi sallar da shi Mm.
ifa aluma ta yassara ku aikata abin da ya muku sauki Mm.
alima ubangiji ya sani Mm.
an saya kunu minkum marda Mm.
yadda lamari yake ba mamaki akwai mara laf- marasa lafiya a cikin ku Mm.
badun nasi wasu mutane ya bi su humul maradu Ah, ko wan- shi wane yake tsare su mutum ba shi da lafiya to ba zai yi ya tashi ya tsaya ya miƙe ya yi ta sallolin ba Mm.
to shi kamar shi eh, imam ahmad ibn hanbal da ya girma kuma rashin lafiya ta shiga to sai ya rage sallolinsa daga ɗari uku ya mai da su ɗari ɗari Mm.
har ya da su kuma sallah ɗari yake yi Allah.
wa akharuna wasu kuma yadribuna fil ardi wasu kuma matafiya ne Mm.
wani yana kan cikin tafiya ba a gida yake ba kaga shi ma ba zai samu damar da zai tsaya har ya ya raya da zai gaba ɗaya ba yaftanguna min fadlillahi suna tafiya neman arzikin Allah wa badun nasu wasu mutane yusafiruna suna tafiya lidalabin rizki saboda neman arziki to shi ma halal ne saboda haka idan ta- a cikin halin tafiya mutum yake ya wuni yana tafiya in dare yayi dole yayi bacci ai to kaga shi ba zai samu tsayuwar daren ba Mm.
wa akharuna wasu kuma yuqatiluna fi sabilillahi Mm.
su kuma sun tafi yaƙi saboda addinin Allah ya ci gaba barun nasu wasu da cikin mutane yashtangiluna bil jihadi suna shangaltuwa da yaƙi saboda tsaye da addinin Allah Mm.
Ah, eh, eh, girmat eh, qadamat tijarati a qaddama kai qaddamat tijarata alal jihadi Mm.
ya gabatar da saye da sayarwa da neman arziki akan yi yaƙi Mm.
sai ya fara da wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi sannan ya kawo wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi Mm.
kuna ana haka yayi Mm.
fa rasulu sallallahu alaihi wasallam ya qulu Mm.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna kulla ahadin minkum ah, yuja- yujarribu sababan ya- ma- ya- yajidu bihi rizqa wa huwa jarraba an razaqahu fi rumihi fi sayfihi aljihada Mm.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowa daga cikin ku akwai dalilin da zai yi ma'ana zai jarraba Mm.
mai yiwa wannan dalilin shine zai zama sila arzikinsa Mm.
to kaga in ka jarraba wannan ka jarraba wannan wanda ya karbe ka sai ka yi Sosai.
in dai halal ne Mm.
musulunci ya yarda da shi Mm.
duk nema na duniya in dai musulunci ya yarda da shi kai kawai Mm.
ba kowa da irin silar arzikinsa Mm.
wani abu kaza zai yi shine zai samu wani kuma ba shi bane wani kuma abu kaza zai yi Mm.
saboda haka mutum sai ya jarraba abin da yake gani Mm.
ya ce to ah, wa huwa jarraba arrizquhu fi rumhi fi sayfihi Mm.
manzo Allah sallama ya ce shi arzikinsa yana cikin tako- ah, mashinsa Mm.
ko kuma a cikin takobinsa Mm.
ma'ana aljihadu shi yaƙi saboda Allah shi kuma shine arzikinsa Mm.
shi in aka fita za a tafi yaƙi to shi ke manzo Allah sallama shi da sahabbansa su kuma shine muradinsu Mm.
aljihadu huwa hirfatul mustafa sallallahu alaihi wasallama yaƙi shine sana'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko abdalul hirafi shine kuma yafi dukkan sana'o'i mutum ya je ya bada ransa ya bada dukiyarsa saboda Allah to wannan shine in kai haka ka samu ribar da ba za ta gushe ba Mm.
wa bada jihadi at-tijaratu bayan yaƙi sai kuma saye da sayarwa Mm.
eh manzo Allah sallama yayi shiniki ya saya ya sayar ya sayi kaya a Makka ya kai shi shan kasar Syria Mm.
an je an ya je ya sayar kuma ya dawo Mm.
a tijaratu hirfatu Abi Bakr saye da sayarwa ma'ana kasuwanci shine sana'ar Sayyidina Abubakar Mm.
Sayyidina Abubakar tun da yake dan kasuwa ne Mm.
kuma da haka ya rayu har ya rasu Mm.
kasuwanci yake yi wa Umara Sayyidina Umaru shi ma dan kasuwa ne Mm.
wa usmana sai da usmanu shi ma dan kasuwa ne Mm.
wa agniya as-sahabati Mm.
mawadatan sahabban nan gaba daya kasuwanci suke yi Mm.
wa tis'atu asharir rizqi min al-bai'i wa shira'i dama manzo Allah sallama ya ce idan aka kasa du- eh, dukiyar duniya kashi goma to kashi tara gaba daya a cikin saye da sayarwa suke Eh, kashi ɗayan shi ya ɗauki sauran Mm.
wa rasulu sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man jalaba sil'atan mafqudatan ila ardin wa ba'aha bi sirin bi siri yawmiha ay ay nazara bi kam ishtaraha wa kam sar- ah, sarafa fi naqliha ila huna wa ja'ala ribhan ah, ushra ma ishtarahu bihi hadha bai'u yawmihi samanu yawmihi siru yawmihi yakunu bi manzilati shuhada yawm al-qiyamati Mm.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa yanda hadisin yazo Mm.
hadisin Nu'aym ibn Abdurrahman ne al-Asdi Mm.
ya ibn Jabir ad-Da'i yana cikin Kanzul Ummali Kitabul Buyu'i akwai kuma wanda Imam Suyuti ya kawo shi ma a cikin Durrul Mansur na ina Ibn Mardawahi wanda aka karwa daga Abdullah bin Mas'ud yace manzo Allah sallama yace ba wanda zai dauko abin shi ya je ya sayo abin shi ya kai wani gari a cikin garuruwan musulmai Mm.
ya sayar da da awo irin na wannan wajen ma'ana in ya je ya sayar musu kar ya ya tsadanta musu yadda ba za su iya saya ba Mm.
to in dai yayi haka ranar tashin kiyama Allah zai fita da shi a cikin shahidai yayi shahada Mm.
ma'ana ya taimaki al'umma Mm.
ma'ana wani gari suna fama da ba- abin shi rashin abin shi kai kuma kana da hali Mm.
sai ka je ka sayo shi inda yake sai ka kai musu Mm.
da ka kai musu kuma sai ka ka- ka sai da shi daidai yadda za su iya saya Mm.
shikenan ka yi shahada Mm.
to wannan shine bal innal ayata qaddamat tijara tujara alal mujahidina Mm.
ko da yake aya anan ta gabatar da ma- masu fataushi akan masu jihadi walakin bi sharti taharati wa tarki al-khiyanati wal kadhibi wal ayman al-fajirati eh amma sharadin saye da sayarwa ya zama ka tsarkaka cinikinka ka san abin da Allah ya ce kuma kana yi Mm.
kuma babu zamba ba za ka zamba shi kowa ba a cikin harakarka ba za ka yi ƙarya ba ƙarya haramun ne ko ba a cikin shiniki ba Mm.
ba za ka yi rantse-rantse na ba- na banza ba Mm.
kai ta rantsuwa kuma ka san ƙarya kake yi rantsa-rantsa alfajirati miyagun rantsuwa to ya ma'ashara tujjari innakumul fujjaru illa man taqillaha wa barra wa sadaqa manzo Allah sallama ya ce ya ku ma'a- mm, yan kasuwa masu saye da sayarwa to fa ku tujjaru ne masu saye da sayarwa ne amma in ba ku ji tsoron Allah ba kuma sunan ku fujjaru masu fajirci sai wanda ya ji tsoron Allah ya yi gaskiya ya ya bi abin da shari'a ta faɗa to shi ne dai wanda ba- ya fita a cikin fujjaru eh, ya zama tajiru ba fajiru ba faƙara o mata ya tsara minhu ku karanta abin da ya sabaka na ƙur'ani kama ta ƙaddama wa aqimu salata ku daidaita sallah almafruda ta farilla ita sallah duk lokacin da Allah zai faɗe ta sai ce a daidaita ta ba wai a yi ta kawai ba Sabo- to saboda ita tana da sharuɗa akwai shuruɗu sihhati akwai shuruɗul kamali tana da sharuɗa na inganci in ba da su ba za ta inganta ba eh mutum ba zai yi yayi sallah a tsarkinsa bai yi kyau ba alwalarsa ba ta yi kyau ba ya shi ya yi sallah ko sallar ta yi to kaga tana da sharuɗa eh tana da sharuɗa kuma akwai fuskantar ƙibla akwai rashin magana akwai barin kowane aiki a fuskanci sallar da sauransu dai Ah, wa atu zakata bayan kun yi sallah kuma in kuna da hali ku fidda zakka zakka farilla shi Allah ne ya farlanta ta duk qur'ani duk inda Allah ya kawo sallah sai ya kawo zakka wa aqridu Allah qardan hasanan ku bawa Allah ranshe bi an tunfiqu ma siwa al-mafrudi min al-mali banda na farilla na zakkarin Mm.
duk abin da ka bayar na dukiyar ka fi sabilil khairi a cikin hanyar alheri ka taimaka wa wani to ka bawa Allah ranshe to wani ma in ka bashi rance zai biya ka balle Allah sosai shi Allah in ka bashi ma ninninkawa yake yi man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan Mm.
wa yudaibahu lahu at'afan kathiratan sosai Eh, in ka bawa Allah kaɗan za ka bayar shi kuma ya tashi mai yawa zai may- mayar in abinda ka bayar dai a duniya ka zai mayar maka shi wa ma anfaqtum min sh- min min- min khairin fa huwa yukhlifuhu abinda kuka bayar Allah zai mayar abinda ka bayar a nan duniya iya wanda ka bayar Allah zai mayar maka shi ko ka sani ko baka sani ba za ka ga ya dawo to sannan kuma in kuma aka je lahira bayan ya mayar maka a duniya iya ji shan kuma ninninka maka zai yi dan kuma zai ninninka abin da ka bayar din abu kaɗan za ka bayar sai Allah ya bayar da yawa saboda shi Allah mawadashi ne kai kuma baka da shi wato zakata ba wa agradullah ko wa Allah ku ba wa Allah rance qardan hasanan rance mai kyau an ɗibi kalbin mene rance mai kyau ka bayar da son ranka ba wai tilasta ka aka yi ba ba a ka bayar kana gunaguni ko kuma ka eh, ka bashi ya tafi qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yalbahu aza eh, ka faɗa wa mutum magana mai kyau ko kuma ka bashi ya ya fi ka faɗa masa magana mai kyau ba ka bashi ba ya fi ka bashi ya tafi kai ta gunaguni ma'ana ka dinga cewa kai mutane nan fitina su tayi yawa Mm.
kaga mutumin nan fa jiyan nan shekaran jiyan nan yazo ya karba kaga yau ma yazo ya karba to kaga ka warware kyautar taka eh ko kuma ya tafi kana goranta masa in ka ganshi ka ce kai wannan rigar ba ni na baka ita ba kaga duk wannan ya zama gori to bai da kyau wa ma tuqaddimu li anfusikum Mm.
abinda kuka gabatarwa kanku min khairin na na kyauta na alheri tajiduhu za ku same shi inda Allah wajen ubangiji Mm.
Allah yana nan yana ajiye ajiye maka abinda ka bayar kuwa khairan za ku same shi yafi ma abinda kuka rage Mm.
kuka bari naku yafi min ma kallaftum abinda kuka bari duk abinda ka bayar to shine naka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai yanka dabba a gidansa sai aka rabar da naman gaba daya ba abin da ya rage sai sai kafa kafa daya sai aka zo ita ce aka dafa a gida manzo Allah sallama ya dawo ya ce ya ya aka yi da naman nan sai mata suka ce na na Aisha ta ce masa "Ai, duk an rabar banda wannan kafar ba abin da muke da shi ya ce duk naman mun same shi sai wannan kafar Allahu Akbar.
eh mana ita za mu shigo to ita ba mu da ita wancan wanda aka rabar Mm.
shine namu eh shi mun same shi Mm.
eh duk duk dabbar mun same ta saura kafa ne ba mu samu ba Allah.
tunda kafa ai mu- ita mu- shinta za mu yi Mm.
hadha khusranun ah, na walaysa huwa khairu mimma anfaqtum ma'ana abinda kuka ajiye to shi fa abinda ka ajiye ya zama naka Mm.
to ka sani shi shine asarar wanda ka bayar kuma shine arzikinka Mm.
ala anfusikum Mm.
kharaja umaru ila al-baqi Mm.
wata na sai na umaru ya fita wajen baqi'a nan inda ake eh, kwantar da mamata nan dab da masallacin nan Mm.
inda ake shiga ziyara Mm.
sai ya ce assalamu alaikum ya riqabal muslimin Mm.
antum as-sabiquna wa inna bikum lahiqun Mm.
akhbaru ma dara ba'dakum amwalukum Mm.
قد قسم نساؤكم تزوجن من غيركم ودياركم Mm.
قد سكن سكنها أعداؤكم Mm.
هذا ما درأ بعدكم Mm.
سمع صوتا ما قدمنا وجدنا وما خلفنا كثرنا da ya shiga baki'a sai ya ce ya yi sallama Mm.
ya ce ya ku musulmai da suke kuke kwanci a nan Mm.
ko kun riga kun tafi Mm.
amma mu ma kuma muna hanya Mm.
za mu zo mu same ku amma labarin da zan baku abin da ya faru a bayanku dukiyoyinku ah, da matanku matanku dai sun aure wasu Mhm.
gidajenku wasu sun- sun mallaka Ma- maƙiyanku ma'ana wanda suka auri matanku sun zama maƙiya ko Mm.
to su ne yanzu su ne a gidajen naku wannan shine abin da ya faru a bayanku sai ya ji murya a cikin wannan makabartar murya tana cewa abin da muka tura lahira mun same shi Allahu Akbar.
abin da muka bari ya za shine asara Mm.
dukiyar da muka bari aka gada to ita ce asara Mm.
wacce muka tura wa Allah tun muna raye muka tura ta lahira ita muna tare da kayanmu Mm.
ita dukiyar mu ce Mm.
to haka yake Mm.
wa azam huwa khairan wa azama ajran abinda ka bayar shine zai zama alheri a gare ka shine kuma yafi samun babban lada Mm.
wa safirullah ku nemi gafara wa Allah ku nemi gafara ga ubangiji tabaraka ta'ala Eh, astaghfirullah inna Allah shi ubangiji gafurun mai yawan gafara ne in kai masa laifi in ka yafe sai ya yafe in ka tuba sai ya yafe maka Mm.
rahimun ubangiji mai rahama ne bil mu'mina ga mu'minai duk wanda ya imani ya rasa cikin imani duk wanda ya mutu da imani shikenan duk la- laifukansa komai yawan su Allah zai iya kankare su Mm.
mutumin ya wuce Allah ya sa mu tsallaka آمين آمين نعم سورة المدثر مكية وهي خمس وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير suratul muddassir Mm.
makkiyatun wa hiya kamsun wa khamsuna aya مم.
bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir مم.
wa rabbaka fakabbir مم.
وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير مم.
على الكافرين غير يسير الله أكبر يا وانا سورة أنا شيء متى مدثر مم.
إذا تكي حددا وانا مزمل دا إن أنا فتا مزمل سي مدثر مم.
إذا ما دي إلو وچنشي مم.
شيني سبب نزولها تنا فارها دا بسم الله الرحمن الرحيم تنا دا آيوي خمسين دا بيار sababu nuzu- nuzuliha sababin saukar wannan sura sababu nuzuli sura ta kabla irin sa ne na sura da ta gabace ta eh nan ma dai manzo Allah sallama da ya dawo ba ya ce zammiluni zammiluni ba to haka yace kuma yace dasiruni dasiruni yace a lullube shi ya ayyuhal muddathir ya kai mai neman lulluba annabi sallallahu alaihi wasallama kun fa anzir ka tashi yanzu da an ce masa ya tashi yayi sallah ce kadai ba kira kowa ba kumin laila illa qalilan مم.
nis- nisfahu wa min qismihi qalilan Na'am.
aw zid alayhi haka dai a lokacin babu sallar farilla مم.
to sai Allah ya ce masa ya tashi yayi yayi ta ibada مم.
wannan sura kuma Allah ya ce qum fa anzir مم.
ka tashi kai gan- gargadi ka gaya wa mutane kai annabin Allah ne ka gaya wa mutane ubangijinsu da addininsu al'amru ya dullu ala ma'anin salasatin lamarin yana shiryarwa akan ma'anoni guda uku amru tahas amrun amru tahsilin amrun tahsilu amru tahsilin da tahsilu ma lam yahsul wa amru ziyaratin wa amru mudawamatin akwai lamari na tabbatarwa akwai tabbatar da abin da bai tabbata ba akwai umarni na ƙari akwai umarni na dawwama Eh, a- a- an umarce ka amma ka dawwama ka abin da aka umarce ka an umarce ka amma ka ƙara akan abin da aka ce maka akwai kuma a abu da babu shi amma yanzu an ce a yi da irin wa'annan haza amru ya sulu malam ya kun hasala wannan lamarin da zai faru abinda da babu shi za a kawo shi ma kama lil inzari qabla hadhihi al ayati qum ya muhammadu fa anzir da ba a ce masa ai ya tashi ya gargadi ba da qur'anin da ya fara sauka cewa yayi ya tashi ya sallah amma yanzu kuma ana so a umarce shi ne bayan ka tashi kana kana yin sallar to ka tashi kuma ka gaya wa mutane ga abin da za su yi آه، قبل آه، ما قام للإنذار قبل هذه الآية قم يا محمد فأنذر خوف أهل مكة النار كبا ومتان مكة صورو دوتا كغيا مسوتر الله نن أبا صورو شي إن لم يؤمنوا إن سن إن إيماني saboda haka su tace su yi imani su tsira daga wuta wannan shine abin da aka umarci manzo Allah sallallahu alaihi kenan wa rabbaka fakabbir fakabbir rabbaka ka girmama ubangijinka azim min shirki ka girmama ubangiji karka yadda hadawa ubangiji wani abu min ishrakil ka- mushrikina hadawa kafirai da suke hadawa Allah to ka, ka hana su shine inzari shine gargadin ka hana kowane kafiri ya daina bautawa wani Allah su dinga bautawa Allah shi kadai wasu ya baka fada hir ka tsarkake tufarka anin najasati ka bari najasa in za ka yi sallah kai mai sallah gaba daya in za ka yi sallah ya zama tufarka ba ta da najasa Ah, wasu sun fasara su ya baka din nan zuciya ka tsarkake zuciyarka ga Allah kana al-arabu yad- yudiluna zuyula wa yajruna akhwa la'a larabawa sun kasance in za su yi eh, riga sai su yi ta tana jan kasa wai saboda takaba mutum yana tafiya ma yana takaba rigarsa tana jan kasa to shine sai aka hana su wa kana al-mustafa sallallahu alaihi wasallama manzo Allah arabiyan balarabe ne ba marahu Allah sai Allah ya umarce shi an yi da hira siyabahu ya tsarkake tufarsa faƙara min nisfi saƙihi sai ya rage tufarsa sai ya ɗaga ta sama yadda dai ba za ta taɓa ƙasa ba balle ta taɓa najasa min nisfi saƙihi fasara ahsana libasin sai ta zama ta fi sa- waccan tufar da ake janta a ƙasa hatta sara al'arabu ya fa'aluna kama fa'ala sallallahu alaihi wasallama Allah rabawa sai suka ga ai kuma yadda annabi yayi ya fi kyau eh ga rigar ka ta- tana daidai da kai ba ta jan ƙasa su ma sai suka daina yin wancan wanda suke yi na na takama din suka dawo kan tufar annabi sallallahu alaihi wasallama wasu ya baka fada hir minan najasati aw su ya baka nafsaka fada hir minan shirki ka tsarkake ranka kuma daga barin eh, ha- hadawa Allah eh, mana Allah kuma karka hada masa ka- zuciyarka ta zama tsarkakakkiya ranka ya zama tsarkakakke aulil abdi siyabun kasiratun shi bawa yana da tufofi da yawa akwai saubul imani akwai saubul ikhlasi akwai saubul yaqini akwai saubul ihsani akwai saubul mahabbati dahir hadhihi siyaba kullan amma sai wallahi tabaraka ta'ala bawa yana da tufofi akwai tufar imani akwai tufa ta yin aiki don Allah akwai tufa ta tsarkake Allah akwai tufa ta kyautatawa akwai tufa ta soyayya tsakaninka da Allah to waɗannan tufofi duk ana so ka tsarkake su gaba ɗaya kar su fuskanci wani abu wanda ba Allah ba yawa in ka fuskantar da su zuwa ga Allah to su tsarkaka yawa in kuma mutum ya kautar da su in yayi aiki ba don Allah ba kaga aikin bai tsarkaka ba to shine warrijza fahajur ka kaurace wa gumki arriza innan shine dukkan abin da ya zama dotti a sanama gumki ka kar- kaurace masa dun ala hijranihi ka dawwama kan kaurace wa gumki wala tamnun tastaksir kar kai kai kai ba kar ka bada kyauta amma kuma da nufin ah, ta- la tudi shay'an litalluba aksara minhu li- litalluba aksara minhu kar ka bayar da nufin a a baka fiye da abin da ka bayar Eh, in ka bayar ka bayar don Allah in ma an mayar maka shikenan in ma ba mayar maka ba dai ai Allah kam ya gani kuma zai baka hadha haramun fi haqqil mustafa sallallahu alaihi wasallama haramun ne haƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah baya bayarwa don a biya shi Mm.
shi yasa ma shi in aka bashi ma in yazo biya ninninkawa yake yi Mm.
makruhun fi haƙin gairihi wani kuma makaruhi ne Mm.
wani kuma ba a so ya bayar saboda yana tsammanin a bashi fiye da abin da ya bayar Mm.
a in ka bayar to sai ka haƙura in za a mayar maka a mayar maka gwargwado yadda ka bayar in kuma ba a mayar ba shikenan eh, ana irin wannan kyauta mutum sai ya ɗauki wata ƴar kyautarsa ƴar daidai sai ya kai wa sarki saboda ya san sarki in zai bayar mai yawa zai bayar Mm.
niyyarsa dama kafin ya je ma bari in je in na in na bashi ai babba ne shi ba zai bashi ba zai bani irin nawa ba mutum ya sai yan kajinsa guda biyu sai ya je ya bawa sarki Mm.
wanda dudu ba su bi dubu uku hudu ba Mm.
in sarki ya tashi sai ya bashi rigar dubu arba'in hamsin to kaga ai ya samu ƙari Mm.
yawwa to ba hana ai hakan ba dai Mm.
amma dai kar ka ƙudurta wa ranka Mm.
in mutum ya ƙudurta wa ranka- ransa haka Mm.
zai dawo zai dawo maroƙi Mm.
eh, sai mutum ya dawo roƙo yake yi Mm.
eh, shi so yake kullum abinda zai bayar shi dai a bashi fiye da haka Mm.
a kai dai ka bayar yanda Allah ya yi maka shi kenan Mm.
na Nah, eh, lokacin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Na. Tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu meye ne ka'idar yin aron wata masaba ma'ana wadda yake bin masabar Imam Malik sai ya yi aron ko masabar Imam Shafi'i menene wani was- waɗanne ka'idoji ne na yin wannan aron masaba din eh, in mutum zai yi aron masara kamar yadda muka faɗa a baya Mm.
kamar yadda Shehu Subhanu ya faɗa a cikin littafinsa Mm, in za ka are masabar wani ka san abin da masabar ka ya faɗa a kai mm, sannan ka san abin da waccan ɗin ya faɗa a cikin masabarsa mm, to kaga duk kana da hujjoji mm, idan ka ari waccan aka ta- aka tambaye ka eh, eh, magana wa kai amfani da zaka ce na yi magana da imamu Sh- na ɗauki maganar imamu shafi'i mm, ai imamu shafi'i shi ma malami ne mm, kuma jagora ne a cikin al'umma mm.
to shi to amma dai sharaɗi ka san hukuncin da wannan abun a masabar ka tukuna sannan ka san hukuncinsa a wancan masabar da kake so ka aro Mm, to in ka san wannan to shikenan ba damuwa Mm.
za ka iya ara Mm.
za ka iya ɗaukar wata masaba ka yi amfani da ita mm, Eh, ka yi shi dai kawai baka da hujja shine addini baya so mm, duk abin da mutum zai yi ya zama akwai hujja mm, akwai in aka tambaye ka magana wa ka dogara da ita zaka ce wane ne mm, ba wai kawai a eh, na ga abu kaza yayi sauki shi yasa na ɗauka mm, a to nan ka yi ba mamaki sai ka yi aikata abin da ma ba wanda ya faɗe shi mm. Na'am, sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya shehu shin mutum zai iya bin sallar ƙasaru, zai iya bin wadda yake sallar gida, shi kuma yana ƙasaru sannan kuma bayan ya yi raka'a ɗaya ko biyu idan ya riske shi ya bi shi sallar, to ya tashi za ta kasance bayan ya idar.
Eh, idan mutum yana bin shi wannan mazauni ne Mm, shi kuma wannan matafiyi ne Na'am, to mazaunin shine liman na'am, matafiyi kuma shine wa- mamu mana shine yake so ya bi wannan din mm, ya halatta ka bi shi na'am, in ka bi shi an baka dama na kafin dai ashe an tsere maka da wani abu tukuna mu fara da ya zo ya samu za a yi sallah mm, shi limaminsa zai shika mm, shi kuma ba shikawa zai yi ba mm, to nan an ba shi dama mm, har kaman guda uku ko hudu na'am, na farko ma kaulin ibnul qasim ya ce sai dai ka bi shi ku ƙara sallah kaga nan kan ba maganan kasar kenan mm, kasarun ka babu na'am, to shi kuma a ashabu ya ce a'a in kai sa- in kai raka'a biyu idan liman yayi raka'a biyu to kai ya tashi zai tashi ya ƙarasa tunda limamin ka ne kai sai ka jira shi ba za ka tashi ba sai ka zauna sai ka jira har liman ya ƙarasa sallarsa in ya sallame kai ma ka sallame mm, yauwa wani kuma a cikin eh, masabar imam duka da wannan masaba ɗaya ce imam malik ɗin ne mm, to a wani ƙauyen kuma suka ce a idan kai sal- a, liman yayi raka biyu ya gama ibnu shabana kenan mm.
shi ibnu shabana ya ce idan liman yayi raka biyu ya- zai tashi ya ƙarasa sallah kai ai sallah ka ta ƙare ka sallah mai ka tafi Mm, shikenan ka huta mm,
wasu kuma suka ce a a, abinda za ka yi in ka zo ka samu liman zai yi sallah shi mazauni ne kai ko matafiyi ne to ka jira shi raka a biyu na farko sai ka bi shi a biyu na ƙarshe shikenan kaga kai ka samu ƙasarunka kuma kun yi sallama tare Mm.
to cikin wajen maganganun duk wanda ka ɗauka yayi Na'am.
eh duka kowanne ma yayi duk maganganun malamai ne Mm.
wato amma idan ka zo ka samu liman ya samu raka'a ɗaya Mm.
ma'ana ya tsere maka da raka'a ɗaya kai kuma mai mai ƙasaru ne Mm.
abinda za ka yi idan liman ya ya- ya yi raka'arsa ta biyu to sai ka koma cikin waɗancan maganganun Mhm.
in wanda ya ce za ka saurari liman ne ya yi sallama Mm.
to ba za ka tashi ba Mhm.
sai ka zauna ka samu raka'a ɗaya liman kuma ya samu raka'a biyu yanzu zai shiko guda biyu to kai ɗin sai ka zauna ka jira ya je ya kammalo sallolinsa raka'arsa biyu Na'am.
ya zo ya yi sallama Mm.
in ya yi sallama ya sallame ka sai ka tashi ka shika wacce raka da aka tsere maka Yau.
ɗaya kenan Mm.
in kuma ka ɗauki magana da wanda ya ce in ka yi sallama in ka yi raka biyu Mm.
sallaka ta ƙare za ka sallame Mm.
shikenan nan kuma idan liman ya yi raka biyu Mm.
sallaka ta ƙare tunda ba ta ƙare ba ana binka Mm.
liman iya tashi ta uku kai kuma ka tashi ka biya sauran Na'am.
ka biya wannan raka da aka tsere maka Na'am.
yawa idan kuma ka ɗauki cewa sai liman ya zo wa ya samu sai a a na ƙarshe za ka bi shi rakawoyin ƙarshe za ka bi shi Mm.
to sai ka zo ka samu ya fara Mm.
sai ka samu raka'a ɗaya ta farko a cikin rakawoyin farko to kaga waccan guda biyu na ƙarshe baka da su kai Mm.
kuma dama su ne ya kamata su zama sallolinka Mm.
to kaga kai kuma yanzu baka samu sallar sallar jam'i da liman ba Mm.
saboda haka kai ka in liman yayi eh, raka'a sa daya sai ka tashi ka shigo wata ka samu nafila Mm.
sai ka tashi ka kai sallah eh, ka bi ko kuma idan yayi sallah in yayi sallah raka'a daya Mm.
tunda ita ka samu Mm.
sai ka sallame Mm.
sallar ka ta yanke Mm.
sai ka tashi ka bi shi a raka'a guda biyu na ƙarshe Na'am.
shikenan in ka bi shi raka'a guda biyu na ƙarshe can ne ka samu sallar taka Mm.
da yake maganganun malamai ne duk magana da ka dauka da ita yi Na'am. Na'am, na'am, sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar kamar yadda ta yi ko tana cewa ƙanin mijinta ne ya sake ta, yanzu kuma har ta gama idda har ta yi wani auren, to shin yanzu i- a tambayar da take a nan auren nata na biyu ya zai kasance, me Eh to matsayinsa?
a abin da za a fara me yasa mijin yayi shiru baya gari ne? Ɗaninsa ya sakan masa matarsa Na'am, amma bai biyo ba na'am, bai ce mata ban sake ki ba mm, ya batta har ta gama idda to shi ma ya yadda kenan.
mm, Saboda haka zuwa ta ta rike aurenta na biyu mm, in dai yana gari mm, in baya nan ne aka sake ta ko bai sani ba to nan kan bata saku ba mm, dole ta jira mijinta in ya dawo shi ne zai bada hukunci.
mm, in ya yarda da sakin sakin ya yi Mm.
in bai yarda da shi ba saki bai yi ba amma in dai yana gari ya sani kuma har aka sakan masa matarsa mm.
bai ce komai ba ya batta har ta gama idda har ta je ta yi wani aure shi kenan shi ma ya sake ta ko da ta zauna a wajen mijinta na biyu Mm, na'am, sai tambayar mu ta gaba. Mai tambayar yana cewa ya shehu meye matsayin mai yin wazifa ko zikirin juma'a sai ya tashi ya fita sannan kuma daga baya ya dawo ya matsayin wazifarsa kuma me hukuncinsa.
to in dai ya- yana cikin wazifa in ya yanke ta ta yanku in Na'am.
ya dawo sai dai ya sake Mm, eh dama duk ibadar da za ka yi in ka fara ta in ka tashi ka tafi ka batta ba san abin da yake ta da shi ba mm, in ya tashi akan alwalarsa ne ta- ta- ya warware sai ya je sake alwala ka kai babu wacce wazimar da ya fara mm, in ya dawo dole zai sake koma a farko mm, ko kuma in ya dawo ya same su ba su kammala ba sai ya shiga cikin nasu Mm.
To amma ba zai lissafa wacce wanda wanda da ya yanke ba mm, in ya kammala sai ya biya abin da aka tsere masa mm.
eh ai ba a yanke ibada Na'am, na'am. Sai tambayar mu ta ƙarshe mai tambayar yana cewa ya shehu wai shin ‘ya'yan shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu kam guda nawa ne?
su biyu ne Na'am.
eh yayansa guda biyu ne maza Mm, Muhammadu Kabir da Muhammadu Habib mm.
eh, su ne wanda shehu tijjani ya haifa kuma shi muhammadu kabiru ma bai bai haifu ba Mm, eh, muhammadu habib ne duk jikokin shehu tijjani jikokin muhammadu habibu ne mm, muhammadu habibu ne shi kadai ne ya, ya hayayyafa bayan shehu tijjani mm, eh, amma muhammadu kabiru shi bai haifu ba mm, eh, su biyu ne ya haifa mm.
eh, su ne Na'am. A ƙarshe akwai takardar da aka aiko kamar ta neman gyara ne haka masu takardar sun rubuto cewa muna roƙon kwamitin masallaci da su duba laspikan waje saboda yau kusan kwana biyu mutanen da suke zama a waje ba sa jin karatun shehu Allah ya sa a gyara Amin.
na'am a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka akwai wacce ta aiko ta ce tana so a taimaka mata da addu'a tana so ta koma gidan tsohon mijinta ta koma kan 'ya'yanta Allah ya bada dama.
Amin, amin. Sannan kuma akwai wadda suka aiko suna nemar suna nema a yi musu tajdidin ɗariƙarsu. Sannan akwai masu bukata a yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya, ilimi, kariya da sauransu dai.
Allah ya biya bukatun mu gaba daya.
Amin.
Duk masu bukata Allah ya biya.
Amin, Duk bukatun mu Allah ya biya su.
amin, Allah ya karbi ibadun mu.
amin, Allah ya karbi azumin mu amin, da dukkan ayyukan mu na ibada.
amin, Albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama.
amin, Allah ya samu a cikin wannan da yake yantawa cikin wannan wata.
amin, Allah ya mana albarka.
amin, ربنا آتنا في الدنيا آمين.
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب amin, النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا amin, ربنا لا تحمل إصرا على الذين آمين.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به amin, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا amin, فانصرنا على القوم الكافرين amin, سبحان ربك رب العزة عما يصفون amin, وسلام على المرسلين amin.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.